Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fituwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اخلق والحكم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم العظيم اللهم انا لك الحمد يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أصلح لنا النفوس والأزواج والذرية والعيال والأقباء حاضرين وغائبين واحفظنا واحفظهم ودافع عنا وعنهم وارزقنا وإياهم من الثمرات وارزقنا نور العافية وبالدرجة وحلاوة الإيمان واجعلنا عبيد المحبة والخدمة وعلى درجات من فضلك ومنك يا من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه يكشف السوء فقد مددنا إليك يد الإسراف فعجل لنا إراعة الإجابة في كل ما سألناك في السر والإعلان اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك تكلان وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Allah sake dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar Maulana Shehu Talawuddin radiyallahu ta'ala anhu a yau lahadi takwas ga watan nuwamba miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan zulkida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam shehu mansur allah shi bada ikon sauraro lafiya amin akar mutumullahu bismillah سيد المختار ونوري وخير القلب فحسن العلوم والمعارف وعين المرام والعارف يا ربنا وسعت العباس وسره ونوره للخاف وارحم قلوبنا بخير الجامة والله وعدنا بنور الأمة يا ربنا بسيد السماء بنوره وعلم السماء يا ربنا بتاعي اعتلاوي ومن بسري لياوي وابتعدنا جميع بعض الخير ولا يمسنا جميع الخير يا ربنا بسيد الفقير ومن دينا بالخير لئن لنا الحديث والجبال بعيد عن الجنون والجبال وابتعدنا الكنوز والعيون وانفقنا الابدان أنا بسجن قليلي غسل وزن وناغي جميلي فأنا مرن عليم وليلا الأمر يا عليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والنبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره
ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهبري لنا بهذا المهدر والغادر بنظرة فاتي لنا بالزهر آه. الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halarar hahutul aliyya yake da bukatar komai da komai a cikin halarar nasutul akdas a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa kowa ne kuma ko dan wane a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zulfilalul ikram alhamdulillah muna ne da gaisuwa ga halar maulan mu shekh salahuddin hafizahullahu ta'ala muna isan masa da gaisuwar mutanen Kano baki da ji har sai yi Bashir da Tijjani Usman ya ce a gaishe shi da kuma shehunan mu da yawa da sharifai da iyayen mu da mukaddamai mutanen Kano suna gaishe shi kwarai da gaske da kuma yan uwa masoya kuma ina gaida kowa da kowa ko muna ba yan uwa hakuri duka abubuwan da ya faru da Allah ya hakuri baki daya saboda haka za mu ci gaba da jin daɗi bismillah
عليه صلاة الله ثم سلامه سألت ربنا إلى الذكر يوم لنا بياتي المقدسين Bye. البر غير المؤسس فلا تبني تبر كتب ولا ورم أجبر يا ولد الأنصار رأيته ولسانه خير قوت منبت رجوت لأني لا يزن بجانبي أمري مولاي أحدث وإني عليك مولى كل مستعان عليك أرجع مولد وليس سوى للرسل فلي هذا فرق أيا أيا ولا تدريني على تدريها سيئا أيا أيا أيا ويا رب برياتي صلي على سيدنا من دعي محمد نور باطل مراجع من دعي موقت مسلم توتبا له
بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بي كان ما كان وبي يكون ما يكون حرف السين حرف السين إن ji shehu سلامية wannan mushe ibrahim ita gaisuwa ta يا أم جناب الهاشمي kar ta tsaya kofar gidan uban kowa ya ummu ta ta san mace na balhashi sasannin bahashiman dangi sai da kana ne da gaisuwa ban so ta tsaya gidan kowa ba sai ta kai hadarar muhammadiyya shi kadai yake gaishe shi sai da ka salami ya gaisuwa ta ya ummu ita san mace na balhashi sasannin bahashiman dangi ma'anan janaba nafsun annabi kalbun annabi akalin annabi ruhin annabi asirin annabi to wannan gaisuwa ta ce ina gaida nafsin shi ina gaida kalbin shi ina gaida hankalin shi ina gaida ruhin shi ina gaida asirin shi
المقدس
abun tsarkakewa an tsarkake nafsinsa da nasutu haka tsarkake kalbinsa da malakutu haka tsarkake hankalinsa da jabarutu haka tsarkake ruhinsa da lahutu haka tsarkake asirinsa wato aka tsarkake ai ruhin nashi
جبريل
wannan salati ta wulakantar kowane irin turare da ka sani na almus wato kowane irin kamshi wannan magana babba ce kulla miskin wa nartafi duk gaisuwa da ka sani ta wani kuɗi da wani gausi to wannan gaisuwar tana wulakantar da gaisuwar kowane irin wali ko mun girmansa kuma a wurin Allah
أرانيا
wato ma'ana a lura da gaisuwar da ya yi ya ce ina gaisuwa zuwa ga janibin wato sasannin bahashiman dangi mai kaka hashim ina gaida zuciyar shi ta nafsu ina gaida zuciyar shi ta kalbu ina gaida hankalin shi ina gaida ruhin shi ina gaida asirinsa alhali an tsarkake nafsun da nasu aka tsarkake han zuciyar shi da malakutu aka tsarkake hankalinsa da jabarutu aka tsarkake ruhinsa da lahutu aka tsarkake asirinsa da hahutu to wannan gaisuwar tana wulakantarwa
kullum miskin da kowane irin turaren al'ufi wani gaske da kuma turaren narjar shi miski ana yin shi ne da jinin barewa wato abin da ya ke nufi a nan kar mu tsaya ta maka ne da biyayye wato duk wani gaisuwar wani kudubi ko wani gausu da yake yi to wannan gaisuwar ta wulakantar da gaisuwar kowaye shi ko ne matsayin in gaisuwa ta ta zo gaban annabi kar a sawa- a saurari kowa in na gama sannan a saurari kowa in dai ba annabi bane kai ba sahabi bane kai wali ne kai to in na tura gaisuwa ta wurin annabi ta baya kawai sai an saurare ni sannan za a saurari ta ka saboda ka gaisuwa shi wa jalla ita take fara zuwa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ita ake fara saurara haraniya sai ce ka gani ko baka gani ba ni na ga kaina ina ganin kaina kad atlaktu hakika na saki tarfiya manyan idanuwan nan nawa da kake gani fararen eh wa azzalu aini adabu shari wa fi nabi rasulillah to idanuwan nan nawa da kake gani a hoto manya manya wanda suka bi maulana sallallahu alaihi girma ko a to ko wasu bane manya ne za ka gansu ya ce to manyan idanuwan nan nawa da kake gani na take su zahawa suna cike da tsananin ƙaunar annabi ba wai kyau bane kyau karka da idanuwan ka gansu haka kawai kyawawa ka san idan shi wa radiyallahu anhu haka idan yayansa za ka gan suna da manyan idanuwa kuma da kuɗi to ya ce wannan idanuwan nawa zahawa ma'abucin soyayya idan ma cike ta da soyayya zuciya ta ba ita kaɗai ke ɗauke da san annabi ba har ido na ma cike ta da san annabi fasuntu to saboda haka fasin sai na ɗaukaka bima kullu irmisi na ɗauki abin da duk wata katuwar taguwa kusasshiya ta ayabihi in ta ɗauka sai ruwa bayan ta ta ne ta aya take gajiyawa jiri da ɗauka shi wato ma'ana kullu irmisi ko wani gausi ko wani jami'i ko wani farki wato ma'ana kullu irmisi tun daga kan ibn arbi da hadi shi ma kosasshiyar taguwa ce da ke ɗauke da asiraran Allah shi da Abdul Qadir Jiyani Abdul Hassan Shazali Abdul Abbas Al-Mursi Sayyidi Ahmad Al-Rufai Sayyidi Ahmad Al-Badawi Abdul Qasim Al-Qusairi Sayyidi Muhammad Al-Sanusi a dawo kan Sayyidi Ali Al-Harazi Sayyidi Ali Samati Sayyidi Muhammad Al-Jali Sayyidi Muhammad Abdul Nasr Al-Alawi Sayyidi Mahmud Al-Tunisi Sayyidi Abbas bin Al-Ghazi Sayyidi Umar Al-Fusi سيدي عبد الله بن الهادي العلوي سيدي محمود الشيبيني سيدي عبد الله الناس بابا ناجمة سيدي حياتي إن suka ɗauki abin da na ɗauka Allah ya sai sun zama Allah ba za su yi ba ai fasuntu bi mata ayati kullu ilmi na ɗauki abin da duk wata kosasshiyar taguwa in ta ɗauka sai ta duka ba za ta iya ba dole ta haƙura saboda ka ni na ɗauki wannan abu ko waɗannan waliyan da na zana maka abin da ke ran ke ɗauke da shi a wuyan wallahi in an ɗora masa sai sun burkuta ba za su iya ba to shi ne zalum amma a fakkare in ka zo ka ce taguwa iyo na nan ƙirin nufi jimata a yaji shi kulli irin nufi na ɗauki abin da ke irin ƙosasshiyar taguwa in ka ɗauka ta a yaji shi za ta tafiya da shi
yalumuna ni mutane suna zargina faddatu to maimakon zargin ya sa in gaji ko kuma in koma gefe in goye ko in bar gari sai ku saukala sai ku ƙara min ƙauna wa maqaman ko dodo zuciya ta tana cike da ƙauna idanuwa na na zubar da hawaye cikin dare ina ƙaunar annabi a zuciya kuma a a idanuwa na ina zubar da hawaye saboda bi dambe laumani ba dan wani abu nake kuka ba ba dan bakin ciki ba ba dan wasu wato rashin lafiya ko dan wasu kalmomi ko dan wasu abubuwa na damuwa ba a alikuntul humani da arwahi da mukaddasi dan shi nake kuka wato ina yin kuka ne da dangin humani saboda sasannin sadauki al'aryahi alkarimi shi ne ma'anar aryahi mai kauta mai karanci almuhaddafi abin karkashewa game da aiki da tawaya wanda ya ci kasa ko ta ina ta dube shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta ina ta kalle shi ba za ta ga abin faɗa ba ko ko ko maƙiyan annabi in ka so sai za su ce ƙarya kake sai dai maƙi muna cin shi dai amma dai abin da kawai da ƙarya ne har ka Abu Jahil Abu Jahil ya sha zuwa in zauna in ƙara ƙarya a kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko Safwan ko Abu Abu Abu Abu Abu Lahab da sauran manyan manyan kafirai a wannan lokaci yana kan faɗi su ce ƙarya kake wannan magana da kawai ƙarya kake ba haka yake ba amma dai ka ci gaba da faɗa saboda a ƙara ƙarya
ko da annabi kabir ko radiyallahu anhu ke da aiki ko kaɗan ko da na kasu ɗabi'unsa halittarsa komai na shi ya fita to wanda aka lura da kai sofa da aka yi masa an gaya maka cewa an tsarkake zuciyar nafsi da halaran nasisin Allah sannan an tsarkake zuciyar na kalbi da halaran malakutin Allah inda mala'iku suke tattawa hannun da suke a cikin zuciyar annabi suke wannan sannan hankalin annabi an tsarkake da halarar a sararin Allah ta barka ta'ala shine halarar gabaru duk wani sirri da suke gina ubangiji ta barka ta'ala a cikin gabaru ne a nan ake fara komai a farko da shi mala'iku sannan a wani sarki to wannan tafi ɗaya ɗawa biyu ke a cikin hankalin annabi so da in kana neman tsagwaron asirin Allah to da hankalin annabi nan za ka samu sannan kuma lawo inda halarar la ilaha illallah ta sannan ne ruhun annabi gaba ɗaya la ilaha illallah tana cewa na cikin ruhun annabi kawai kun an je hawa su kuma ruhu to asirin ke asirin annabi to yayin da wanda ya zama wannan sai da zaka zaki to zaka fadi to zaka ce abin ga karamci ga duk alkhairi to za Allah sallallahu alaihi wasallam lafiyayye lafiyayye a hali lafiyayye a zuciya lafiyayye a hankali lafiyayye a ruhi lafiyayye a magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko zagin da kai in ya tashi ba ka amsa sai dai ya yi ko ya maka addu'a sallallahu alaihi wasallam ko shi da shi ne haka Allah yi la amrullah ko tunaran da muku ga wanda raina yake karkashin ikonsa sahabto na tafi cikin Allah ko kullum ba za ku ko wata matafiya da kasan wani kudubi ko wani siddiqi ko wani fardi ko wani jami'i ko wani gauki ko wani wali ko wani mumini ko wani musulmi yana yi ya sadu da Allah na rantsa muku da wanda raina ke karkashin ikonsa na taɓa ban hannu ko wani mutum da kasan da to ya yi sallah na fara raka a duk ya wuce shekara arba'in yana yi wallahi tun ba a je shi jama'i duk wani mutum da ka sani wani ya yi azumi shekara kaza bankin abinci kaza kaza na yi wannan in hukumi ne sunan harshe na lisani ya fita da mutum ko hikirin ma yake ni sunan harshe na ma ke sannan in godiya yake da Allah ni suna na ma alhamdulillah قال أبصرت عيناك مثليك أهلام إن من العبد قال الحمد لله كله aikin da kake a rayuwar ka taba ganin wannan sunan sama alhamdulillah in baka taba gani ba to biye ne kan gani ka ga alhamdulillah ko da ka in tasbih kake na ji wannan nayi na tsari in ne kake ne ka so ki da sallama na rantsa maka da Allah da tsabar ibada ce kurum wai wannan ayi ta ayi a ayi ayi a kan taba abin ayi ta taba abin wallahi akwai kibiyar waɗanda sai dai su zama abokan هذا شيء جديد هذا شيء مالا عجيب هذا شيء تجاني بن عثمان هذا شيء مالا ثاني كافندا هذا شيء مهولة ولا شيء هذا ما أبوك هذا شيء هذا ما أجل دا شيء هذا ما أبوك إلا إبادة فعل الحرازي رضي الله عنه نكر هنا في هنا يبكي صلاة الفاتحة عشان كده أفضل تفكر فيها talatin sati a sanka a minti zuwa uku da kafar ta take tafiya ana ganin lungun da albani suke zuwa suke koyi karatu akwai yayan su ce malam karami akwai almajiransa jiya ake gaya mana wannan a kano zuwa mu mun je mun biyu ke kira da kano jiya wato akwai almajirinsa a nan ya taɓa yi rashin lafiya aljani ba san aljani ba sai ya nemo wani daga cikin almajirin ya ce masa dan Allah ka je mahauta za ka ga wata karya da yamma ta zo ta ta jini in ta tafi ta kira sunanta ta ba in ta kira sunanta mahaifiya ta ce ka gaya mata ba da lafiya ko ba san maganin da zai warkar da dan duk wani maganin da ake bani da ba warkar ba maganin da zai warkar da ni ba maganin da zai irin wannan ko mutane da suke ko da ta ji ta ga ko ta ga ko sai ne da duk wannan ko ko ga kariya ta zo tana tana wannan da ta koma ke da kira sunanta ne ko da an kira sunanta ko ta miƙe ta zama mutum ko ko wanda ne ya aiko ne wani sai ta ce ɗana ne zai da lafiya ne nan da na taɓa koma da ta ba shi da yawar ke ba a ƙara ganin shi ya ɗauki to haka suke cewa ba a ɗaya buga shi ba akwai wanda ma ya zo karatu a nan wurin shi rikiyar lafiya bayan ya ƙare karatu da almajirai da yawa suka auka to duk an zauna da shi ko wala rabu da an yi karatu an an yi da ya tashi komawa bayan ya ƙare karatu sai turo mu da shi ko su ne halin ne suka yi bayani cewa ai ga shi ga shi ake aljanna kuma ya ce yana ɗaya da shehi ga shi ga shi ga shi to zai raka an yi wannan ba ɗaya ba ba biyu ba sai ibrahim da jalla anu duk wata hanya da ka sani wani yana iya sadu da allah ya ba mu inda waɗannan mutanen a cewa biyayyar da sai yayi taɓawa ya bari to da waɗannan da na zana da abokansa ne sunan jan in aka tsaye wani zauna ana gaya maka irin maratibul aliyya wanda Allah tabaraka ta'ala ya bayi ko mai hula ko sani kafanga ko adamu azali ko modi fajidani irin irin su wallahi za ka yi mamaki waɗannan da na zano duk tsohonnan nan namu da kake yi almajiran waɗanta ne waɗannan su ne kuka a tashi sai mutum yawa sai gudun yawa Allah ta kama su alkhairi akwai ɗan uwa mai sun malam Muhammad Isa mun je mun yi ziyara mun je bakin ruwa lokacin da aka yi wani rasuwa mun je mun yi ziyara mun je gidan sa wurin da yake zama ya lazimi ma in aka ba kuɗi aka ce ka shiga dukana ba za ka iya akwai ƙasa ta tsufa ta ce lokacin suna ɗan mata ba sa iya wuce don ƙasa suke wuce wuce sai da kai da ka ga wurin kawai sai ka san ba wai mutane kudin ke shiga wurin ba lungu ne wanda yake ba wai aljanu ko rawani har mala'iki suna zuwa wurin a nan wurin ke zama ke ambatan hannu amma sai ibrahim sai da ita ta ce kawo da ta ce da suka kalla ba kowa cin rawani sai kana jihi ba san koyo kana jayya kana jin karabaki a nan da ta bi su ka sallama ka samu abin da za ka yaƙa sai ne ma da'awar za ta yi kai mako mako ta da'awar da ita dai bace ne idan yanzu kafin ya zama kayan kuɗi yan da'awa ma yan kasuwanci masu kasuwanci ma yanzu ba ina ya gara to sai da haka waɗannan da muka faɗi sai zan yi cin zahar kula amurin da ya fi kullum da haka duk wata hanya da ka san wani yana cikin zikiri ne in salati ne in sallah ne in azumi ne in wani takawa ne in wani kusuri ne in wani hukumi ne in wani jazba ne kai in ne jazba yana faɗi na tafali sakarati na da bai ha'awa ne ina da wani irin mayu da nake ba jazba ba mayu in ne mayu duk halitta ce ta mutu ba ba san mun kanta ce ne tsara ya san billahi nan kuma ne shugaba ko bugo gaba ne karfi rasulullahi sai yake ka san abin da yasa na biya da nan hanyoyin hanyoyin sallah an waye gari sai Ibrahim babu wanda yake yin sallah an taba ba mu kaya akwai ƴaƴan sadari ko da haji ko da sai mamun ko sai laki radiyallahu anhu wata rana an sallah asuba ko ni wani guda da dan sa sai ka kama ko ya ta ce na ta ana gode ne zo sai a gidajen yake a kawo a kana aka ce lafiya yake zan kona gidajen su aka ce ko lafiya yake ai na yi sallah an yi sallah na wai goban kansu aka ta ce da su aka sallah ko ta ce ban aka ta ana idarwa ne suka suka ta yace ai na dauka ba da su aka sallah ko shine na ba su da amfani gara in kauna gidaje mara sallah bi bi sai an so ko ta almajirin ka san cewa ba wai wasa ake ba sai Ibrahim ba wasa ake ba sai da ka a gane wannan sai ya ce wannan hanyoyin da aka gana bi hanyoyin sallah hanyoyin azumi ba nan muka bari ba in yana karatun qur'ani ya dingina da bango za ka ce jirgin kasa ne zai yi wallahi haka za ka dinga bin za ka ji bangon yana amfani duk qira'a ka duk wani tajwidi ka dingina da bango ko karatun mu gani kai mana saboda ka shi ne musamman ya ta Allah ya halitta ba shi ne kai tsarin Allah ne ce tsarin Allah ne sai da ka yi ko ba abin da Allah ya ko wani abu da kaji muna faɗi ba Allah ne ya rubuta Allah ne ya rubuta inna al-qadra bi yadillahi yudi man yasha to shi man yasha ya ba shi shi ne ko ko na ba hanyoyin sallah na je hanyoyin azumi na je hanyoyin zakka na ba hanyoyin haji sai sai da ka kai a wurin aikin haji ma sai ya taɓa yin aikin hajji yana cewa dukkan halitta Allah na musu hajji. Wa qadtu yawma salafa bi arafa azkuru rabbi zikra ahdi al-arafa da'awtu min nafsi wa min israni wa min zamani bal wa min makani نزل ربي لي باوية المغارب ثم لقي الحج وهنا نزل قال أتوبوا فاغفروا كبرا لكم بكم فذلكه تستكثر تستكثر وكبرا جئتم اليوم أعتقد أن لا ذنب بل لوم فإن ذاك نفسك الكثير ورفع البلل عن الكثير قد فاز أحبابي بدل أعمالي تفضل وعد من الرحمن كأنني في هذا الديان أتوب أو أخفي عن مكاني قد ترى الكل إلى الكل فهك إجابة إسكان سحق المرهب yake na tsara na talata a arba ina kiran ubangi kiran wanda ya san Allah ka sa ko wanda yana kiran Allah da gani ka san bai san Allah ko ki alkuru rabbi zikra abdul arab ina kiran Allah amma kiran wanda ya san Allah yake ta'awtu bin nafs ne wa kaina addu'a wani israeli ne wa ɗan uwana musulmi duka addu'a wani zamani sai har zamanin da nake ciki na sai da neman addu'a wani matayi sai wurin da zamanin ke ɗauke da juna har filin hajji har inda ka'aba take ya je da neman wurin addu'a su ita ma ka'aba ce da neman addu'a ne wa madina addu'a ne wa masallacin annabi addu'a ne wa filin hajji ne wa larabawan da ke hidima a wurin addu'a yau musulmai ba a cikin sai da mai tsada a wannan lokaci sai da ubangiji ya kace shi sai sai da kafa
saboda guguran jisu a wannan ranar ne masu tulkulallen gashi suka dinga zuwa mu kaga mutum kawai kaga ya zo mu wa guguran wani kuma duk yayi kura wani gashi shi ya tauri ya tsawa ya dunkule shine shukutan masu tunkulallen gashi wa kuran da masu kura jisu mun yau ma sun zo mun a yau a tattaka na ɗin taku la zamba ballalau ma ba ku da zunubi ba wani mai zargin ku a yau fa inda za ta nafsar kabiru a wannan lokaci ubangiji ma sai da yi numfashi subhanallah fa inda za ta nafsar kabiru wa rafa albalal anil kabiru daga nan ne ubangiji ya dauke bala'i a duniya saboda wannan tsayuwa arfa da nayi har masu kin zama wallahi shi ya addu'a lokacin aka ɗauke bala'i a duniya kuma hajji shi na farko ce to zo da haka shi ya sa ke to na biyo wannan hanyar ba don wani abu bane darki rasulillahi wallahi ba dai in samu jama'a ko in samu kuɗi ko a tara min hadiya ko a daɗa ni shugaban malamai ko shugaban waliyai ko gausi ko kudiri ko wani hayaniya duk ba wannan ba ai wannan ɗan mata ne dai in ci annabi muhammadin so da ka yan uwa karatu ne wannan mi qiyamul layli mi azumi mi zakka mi hajji mi zikiri mi salati mi fada zumunci mi gaskiya mi adalci ba dan mu samu wani mukami ba a dan mu samu annabi Muhammad in mutum ya samu annabi Muhammad ya samu komai yanzu kai ka je kai ta mafarki kai kai ka zama kashi ma ba mafarki ba ba ya ce kayi ruya kayi kaza a ka zama kashi san ka je kashi wanda in ya tsaga kai ba abin da ke mai shamaki sai ya dangana da al'arshi ka zama ma wannan kai ko karka zama kai ba ka mafarki kai ba a ma mafarki ma kai baka taɓa ganin komai ba ko ba wanda ya taɓa gani ma wai a ce an ganka da shehu tijjani ko an ganka da shehu ibrahim ko an ganka da annabi a kar a ga komai amma aikin kai kyau dan uwa ba ka da matsala ba ka ganin komai amma dai kana bin umarnin annabi ƙarshe wannan ne ganin ba sai ka ga bai musu da imani ba kai ka musu da imani kwarai da gaske to za ka yaka ba da aya ba alam tara ila allazi atayna wa ayatina fa yusalaka minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن كان عليه يلهى صوت تركه إلى الحظ da shi Allah ya ba shi komai an ce an mai tambaya ma bai san amsa ba in ya daga kai sai ga lauhi mafu amma bai mutu ba sai da Allah mai da shi kare yana lallai ya sai mutu ne yana zuwa daga bakin shi sai da ka yan uwa kar mu damu da wai kashi ko wani rubiya na yi mafarki shi ya ce nan na ga kaza duk karka da karka yi mafarkin kan ma kowa ya gani in ma mutum ya zo ce ma ai na yi mafarki ma na ka ce Allah ya albarka Allah ya saka da alheri ka dauko na ka bashi karka yi wani rubewa idan ba ka gobe ma yana iya zuwa ce ma mutum ya zo ce ai na yi mafarki ai na ganka da ciwo ai ikon Allah Allah yanzu ashe har an san da mu to na gode na gode a sauka lafiya Allah ya sa albarka ka ci gaba da hudodinka inda ka sani Allah ya tabbatar shi ke amma in ka ruge gobe yana da shi ai hajjiya ma na sake me ka sake ai da annabi kuma da ganka yau wallahi kuwa so ya mai da kai kuma wani kwallo ko ya buga ka kai ya buga so da ka yan uwa wanda ya samu shehu me ya magana wani rubiya ko wani kashafi ko wani kaza ko wani kaza wanda ya samu shehu ina shi ina wannan hayani ka bauta wa Allah kai sallar ka cif cif cif kai azumin ka shif shif shif kai zakkakan Allah ya baka hali kai hajjin ka kai wazifa kai zikirin juma'a kai lazimi ka sada da mutum karka ki kowa shi kenan karke rubiya karke karka samu kashe kar ma ka zama kowa a cikin wilaya amma dai kana bauta Allah ku shi kenan so da wannan harkar da muke gani Allah lamarin ta ba gaba ɗaya fa yanda mu muke zato da yanda muka dauka ba Allah sabanin haka ba ruwan Allah da kabilar ka ba ruwan Allah da wani ayyukan kawai kai kaza ne kai kaza a zaɓi ne na Allah ko ba zaɓin da ya kai ka yadda da Allah ɗaya ne ka ba Allah Muhammad ba zaɓin da ya kai wani to yaya kai da kai yadda da Allah har kai yadda da annabi har ka zama almajin su tijjani ka sallama shi Ibrahim har kai tarbiyya har za ka shiga wani rudani ko ka ga wani abu kai kashafi ko ka ga wani mafarki ko ka ga wani kaza ko ka ga wani kaza har ka kai ga jayayya da wani saboda ta Allah kira yi to shi ne wannan hanyar na bi ta ne ba dai in samu makami ba ko in samu kuɗi a dai in rasu annabi Muhammad gaira muayyasi kuma gaira muayyasi ni ban ji hanyar ina me yake kaunar za mu haɗu ba ka ga dai hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yayi wafati shekara kusan dubu da ɗari uku da wani abu haka ya shehu ina ga da ɗari uku ne ko da ashirin da ɗari uku ne da ashirin haka ya fi amma shi ya ce wallahi sai da na bi annabi a baya a guje bi nake bi nake ko ban yanke kaunar zantar da shi ba kuma sai da muka yi gam fa huwa ya dununi ni fa da na wutu wa huwa ya dununi ni wa ya karbu ni hatta jiktu ni fasara aini saboda haka har yanzu hanya abu da take kar mutum ce ai shehu ya mana nisa yanzu shi ke nan yanzu ba kan hanya kai ta ziyara sabon shehu ga ko nan hanya tana nan abu ne ga nan ana ta shirin tafiya buɗe masallaci kai ma ka ji Allah kaɗai san abin da za ka samu sada kar ka zama mara kunya abin da kai a cikin gudu ke ka kiyaye ibadinka ka zama mai kunya mai girmama iyayenka mai ibada kar ka ce ni kabila kaza ne Allah ba na Hausawa bane Allah ba na Yarbawa bane Allah ba na Nufawa bane Allah ba na turawa bane ko na laraba Allah na kowa da kowa ne duk wanda ya nemi Allah zai samu Allah saboda ka inna akramakum inda Allah ya atqakum ba ruwan Allah shi wa kai yare ne kaza ko kai yare ne kaza ba hadisi bane annabi ya mana kuma yanzu aikin da Shehu Ibrahim ya zo yi wai Shehu Hausa ko ya kira ba Shehu Balarabe ya gaya mana ba ya tattaro zuciyoyi masu bambanta zuwa ukuwa ta musulunci da babu ya ya kira hausawa ya kira yarbawa ya kira nufawa ya kira gwarawa ya kira larabawa ya kira tura ya kira shanufawa ya kira kowane irin yayi akwai wanda ma ni yaren sa ba ka taba shi ba amma su kwaɗi shi a kaula wallahi idan mutum yake kaula zai ga abin mamaki za ka ga larabawa suna ta hurdodi ba su ma san da kai ba shehu ya tara wasu irin mutane a wurin kawai ga yi jama'a ne iri iri saboda wannan hadisin da annabi ya faɗi al-mutahabbun fillah min qaba'il shatta wa dadin shatta yastamuna ala zikrillah to shine wannan lahu ayyu alatin manzo Allah yana da dubu saba'in ne hijabai lahu ayyu alatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dubunnai na haƙiƙoƙi min al-hujub na hijabai wato dubunnai kusan dubu saba'in ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da su na hijab shahidan shahidan duk a cikin su yana ganin Allah waɗannan hijabai duka ba mun karanta su ba nan hijabai ne da yawa waɗanda daga cikinsu akwai hijabi na farko martabatul ahadiyya aqdamu qadamin ahadiyyatu mutlaq ahadiyyatu wahidiyya makalulul makalul ahadiyyatu sirr haqqul haqqi zatu butu wujud butu adamul adami zatu sirr zatu bila ta'addu budulul budul zatu fazil وجود مطلق مجهول النعت ذات الهوية ذات مطلق عين الكافور ذات أحدية مجرد الشؤون أزل الأزل أبد الأبد أول لا نهاية لا وجود آخر بلا نهاية جيد الجيد جيد مسؤول المشكات الجيد حتى ولا الهجابين هنا أنه كما تكي هنا جميع الله سكين sannan annabi yana da wasu hijaban martabatul wahda ismul azam al haqiqatul muhammadiyya ummul faidi القلم الأعلى برزق الكبرى أم الكتاب كنز القلوب عالم الشبروت كنز الصفات عالم مطلق موجود الإجمالي موجود أول أو الوحدة الصرفة عادية الجنبي الدرة البيضاء حقيقة الحقائق برزق الفرائض الخلق الأول الظل الأول الأكل الأول المبدأ الأول الظهور الأول عالم الرموز عالم الوحدة عالم الصفات ولم ينفك هجابين له أي آلات من الهجم duka annabi yana shuhudin zatin Allah cikin wadannan sannan annabi yana da martabatul wahidiyya hadratul uluhiyya hadratul sami hadratul rububiyya manba'atul wujud al-wujud al-fayyad zahirul wujud ذل الوعد عادية الكثرة الذل المنبوذ عالم الأسماء سور الأسماء الإلهية الأعيان الصادقة أسماء الصفات منشأ الكثرات التعيين الأول البدء الثاني النشاء الثاني منزل القدس الآن الدائم قابلية الظهور نفس الرحمن أسماء المبدأ الثاني منتهى المعرفة منتهى العارفين منتهى العابدين حق حق اليقين علم اليقين عين اليقين duka wannan hijabai ne na annabi Muhammad kuma duka yana shuhudin zatin Allah su sannan annabi yana da wasu hijaban martabatul arwa at-ta'ayyun al-awwal alam al-amri an-nuhus al-mujarrada alam al-fadil haqiqatul insan qaba qausayn ma'adinul arwa a nan ne shi mu shi malam Umar sanda yace a nan makamu annabi Musa yi wa annabi Muhammad salati da ya gane shi anan sai mai salati inda shi ki gane gane annabi ya mai jawabi kamar in aka faɗa to to to za a ci ma'adinul arwahi kanzul arwahi majmu'ul arwahi alamul ma'ali alamul malakut alamul uquli ma'adin al-arwahi maqam al-arwahi rutubat al-arwahi wannan dukkan hisabai ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk baki yana shuhudin zatin Allah a ciki to na karshe ya kamata mu faɗi wanda akwai martabatul hissi akwai alamul hissi alamul afsani al-murakkabat al-katifa alamul shahada alamul mulki alamul khalqi hatta ayyul martabatul insani al-martabatul jami'a anan ne aka isra'i da miraji a nan ne aka ga Allah da idanta amma a cikin duka ana shirin zatin Allah a cikin ajja'atkum basairu min rabbikum wa man afsara fa nafsi wa man amiya fa alaiha wa man alaikum bi hadid so da ka shine lahu aynu alafin min al-hududi shayida shi yasa ake so in mutum yana karanta jawabin kamali ya lura da kyau amma za mu zo a cikin wannan baiti fadaran mutahassisi shi yake tunanin mai bincike ka san bincike kala biyu ne akwai tahassus akwai tajassus tajassusi ka dinga bincike aibin mutum da kanka ka je ka sa mutum ido kai ta binciken shi kai da kanka tahassusi kuma ka sa wani ya maka sai ba za ka je da kanka ba amma ka rinka sa fi aibi kamar yadda ake yin nan a ringa sa a CID a ringa recording wasu abubuwa ko kuma a zo da handset ana recording abubuwa ana kaiwa inda ake kaiwa din ko kuma ana ana recording a a radio ana zuwa ana kaiwa inda ake kaiwa duka irin waɗannan abubuwan ya ke kira tahassus tajassusi ka zo da kanka kana binciken ne aka ce ka je ka faɗa tahassusi kuma ka zo da handset ko ka zo da waya kai recording ka je ka kai labari to shi ne shi Ibrahim ya ce to me tahassusi da mai tajassusi wanda zai bincike annabi da kanshi da wanda zai turo CID a mai bincike ta hayyara khadiruhu tunanin da ta hayyara zai fi ta hayyaci za a kai shi na tsince tsince a kan hannu billahi da za ka zare in dai akan annabi ne ka ce za ka je ka za a dinga maka ba ka tura ba da sun zare ka ga mutum da girman sa da ya tare miliyoyi da gajeren wando da canvas ina wani tabi'a ne Allah kuwa za ka ga baturi ya tara miliyoyi amma daga jiran wando da kamba da sun gide a kan titi yana tafiya. So da ya gama bincike a kan sha'anin annabi ya kasa gane komai ya zare amma bai gane ya zare ba. In kana so ka gane sun tabu wallahi sai kana kallon titi da ka kunna titi sai ka gansu da yaransu da matansu da sarkai kowa sun sa cross suna wanka a rafi. Dan da idan ake bi a rai to bincike suke ta yi akan lamarin annabi har yau ba su gane komai ba to duk mutumin da ya ce wai zai bincike annabi wallahi ba zai gane komai ba annabi ya fi karfin hankalin halitta hankalin halitta ta wa annabi kaɗan huwal ayin to ya ce bari dan gaya muku kaɗan daga annabi huwal ayin annabi shi ne amfashi ainul hayi wato huwal ayin annabi shi ne madubi ainul hayi madubin huriya هو العين النبي شيء أنانية عين الهاي أنانية الهاي إذا كتير هو يعني أنا إن كتير أنا في الله يكتير إن الله تبارك وتعالى يكتير إن الله يكتير أنا في الله يكتير هو إن النبي يكتير هو في الله يكتير أنا إن النبي يكتير إن النبي يكتير هو في الله يكتير أنا إن كان الله كتير هو sai Allah tabaraka ta'ala zai ce ana in ka nuna Allah ka ce huwa sai Allah zai ce ana huwa al-ainu ainul hadi shi ne Allah sallallahu alaihi wasallam ala ainur rahmat annahu Allah wa shi ne ar-rahman annahu ko shi ne ar-rahmatu wa ma arsalnaka illa rahmatan to ar-rahmatu sifatu ar-rahman huwa al-ainu ainul hadi shi ne hakikalin hu in ka ce hu to shi ne ni kuma shi ne sai da ka in kana so ka gane wannan akwai wuya ba ka kai ki zuwa cikin kamali bari dan karanta ta Allahumma salli wa sallim ala ainur rahmati arrafaniya wal yaqus fi mutahajjati al haidati kuma rakabul kuhul wal ma'ani wa nur al akwani al mutasawwirati ka gani ko al adami amma kai da hakki rabbani الفريق العسكري في وزون الأرباع المالعة لكل متعرض من الظهور والأواني لدى ملائكة كنا لأن بعد من ظني ده صديقي ده وليه ده قدبي ده مسلمي ده قوة ده قوة ده دل لريكا ده دل إزالة ده دل شيئة ده دل تسجيل ده دم بوك وعرام ده قوة شيني معنى ونور الأكوان المتكونة على هذا صاحب الحق الرباني الفريق العسكري صلى الله عليه وسلم شوف يعني شيني ولسياه al'asai mai wurkawa amma annabi baya yin walƙiya ta zo ta tashi da yawa ba za ga an yi walƙiya ba amma ba a yi ruwa ba to ku ya nace to annabi bai taɓa yin walƙiya ba ba a yi ruwan asraru ba da alwaru da ulumu da hakayi in annabi ya walƙiya a zuciya ka shike ka gama arziki amma za a iya yin walƙiya sai ka gama kulle shagon ka da gida sai ka dace ba ruwa amma duk sanda annabi ya walƙiya wallahi sai an yi ruwa to da in kai kokari sai ka salati annabi ya wasiya a zuciyarka za ka ga abun mamaki kai jawhara tana da abu mun ce za mu da za mu bar karatun ma baki daya amma akwai wakar da ke Ibrahim ya masa ala to yace ayatu to kad hadithni fa'il mata ji kila ji ta haurata akili wa innaka tarqul haythu anti shu'unahu wa qad ji fardan dole ta kalin mumasili falawla shi yabqal haqqu haqqan wa ma ba dai ke ba halara muhammadiya da Allah yana nan yadda ya ba kai shi wala yaki yabda da'iman amwati da ba dan ke ba halara muhammadiya da halara Allah tana nan ba wanda ya sadu da shi sai an sadu da shi ake saduwa da shi saboda kuwa al-ainu ainul hayy duk mai neman la ilaha illallah ya zo Muhammadu Rasulullah shi yasa kuma suka ce duk mutumin da yake tsoron wani abu na shi karya bata ko ɗansa ko raƙumansa a daji ko wani abu na shi to ya rubuta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ya sa reza ko almakashi ya yanka ko ɗanka da kake tsoron kai ya bata ko matarka za ta yi tafiya kana tsoro kar ta ɓace ko raƙumanka a daji ko wani abu naka to ka rubuta la ilaha illallah muhammad rasulullah ka yanka da almakashi ka ware la ilaha illallah ka ware muhammad rasulullah kai laya ka sa la ilaha illallah a jikinka ka sa wa kayan da kake tsoro kai ya bata muhammad rasulullah duk inda kayan ya shiga a duniya sai muhammad rasulullah ya dawo da shi wurin la ilaha illallah to saboda haka wannan shine ma'anar huwa al-ainu ainul hayy wal hawa ainu walhawu aihu sai ce walhawu kaga hayi ainihu ita ce haƙi sai ya ce an tambaye ni wani sirri daga Allah ya mun tambaya ya ce min hal anta min al arifin anta hal anta arifin billahi shin kai ma kana daga cikin masana Allah ka ji wato za tambaya wato za to ya san Allah ba dan abu da sai ba da amsa gwari idan dai muna jin tsoro ne kuma kai kuma kuma tsoron na Allah nake ji ba ina kar a kai labari wani wuri ba a zan gwari ta aka ce wai waje mutum ran Allah kuke ga gida ga gida wai wai gidan da kusa da masallaci ga gidan ka ga masallaci ko wani ana tambaye da sun ga Allah ta cewa ga gida ga gida wai gidan haka da bai je wai wai wai wai wai ya san Allah ko da yi wani abu yake na'am na san Allah haka tambaye shi ko ka kace ka san Allah ce dalili shuhudi al-ayna bil ayn wa tahqiqi bi rabbi fi kulli muta'ayyin bila ta'ayyin yace abin da yasa na ce na san Allah ina ganin aini ina ganin ambaki a cikin gani a yayin da wasu suka ga gani ba sa ganin aini ni in naga halitta in naga abdu sai in ga rabbi yayin da wani in ya ga abu ya ga abu kawai shi ya ɗauka rabbu kaza abu kaza ni ko ina ganin arabbu abdu wal abdu rabbu ya laita fi liman al mukallaf in kunta rabbu in kun in kunta abdu fal abdu maliku in kunta rabbu anna yusalli da ke yace abin da kana ce na san Allah ni duk wani jaji babu shi a wurina ubangiji na ne shi yasa sai ya kuwa buta Allah shi bai san wani hijabi sai ka zai hijabi ko ka zai hijabi shi babu hijabi a wurin saboda ba wani Allah kullu shay'in halikin illa wajahu kullu man alaiha fani law qawatul aliya ko ta alka'abatul aliya ta aban nan madaukakiya ta annabi Muhammad saboda huwa al-ayn ayn al-hayy fa aban ma ta annabi inda in kala so ka gane sa'abar da ba kuma ka bane kari uku da wani ba ba annabi bane karkashi ko din da ja alhaq wa la albatil illa albatil kana lahu ne shi ko kuma ka sai da kai ki to sa'aban ne ka annabi wato ma'ana ahadiyya shi ne sa'abat ne ahadiyya ka annabi lahu baitul maqdis baitul maqdis ma'ana annabi wa ahadiyya lahu taibatu taiba fa ainihin madinan nan ne da dai zama ka annabi wa da maqamatu ainihin aljannan nan daru maqamatu gidan zama matabbaci gidan aljanna na annabi rawul kuldu sannatul kuldi ta annabi Muhammad in kana neman shi zaka ci ko wal firdaus sannatul firdaus kuma ta annabi Muhammad kai kuma arase wato aljanna firdaus nan ne mazubi yar wurin da za a angwantar da bawa in kai aure a duniya a cikin kai ango ne baka burge ba in kana so ka burge bauta Allah ka so annabi Muhammad da kyau ranar alkiyama in ka shiga jannatin firdaus ranar ne za ta kanke ni an gwamna ta ta zama ta dubu saba'in shi ke yin ta saboda kyau habbar wanzu ana gani su ba su ka fesa amma dai to fa daru salamu to daru salamu ma dai ta ne muhammadu ke fa ada abin kayan jannatu abin ita ma ta tabbata ta duk ne neman shiga abin da ke yi shi ne neman shiga waɗannan aljannatai da suka annabi da sai a fitar da shi wa uzliqat wato uzliqat ita wannan jannatu adnin an tanade ta wata nismata an tanade ta ne domin ne san annabi muhammadu wata nismata wa uzliqat an tanade ta ne wata nismata tana ne tana neman ne yabo lahu annabi muhammadu ita aljanna duk inda take saboda kan mahajjai masu dukan manzili din nan masu yabo wallahi su ci gaba da yaban annabi sai ya ce aljanna ma neman su take duk mai yaban annabi aljanna tana neman su sai da ka ci gaba da yaban annabi balle tana masu jiwa da su sai da ka aljanna tana neman su wasu su ke neman aljanna amma aljanna tana neman masu kan annabi da masu masu yaban kullum almasi ko ko kowane irin neman fatan shi irin wahalar da ake yin ana neman abu to aljanna tana neman mai kan annabi kowane irin nema wa ma'awa jannatul ma'awa ma ta annabi أجمعين jannatul na'im ma ta annabi تبينت لك fa zayyana li khadimihi ta yi ado ta sha ado ta sa murfani ta sha wajen baki ta sa kwaji eh tana ta fari saboda neman masoyin annabi Muhammad ita aljanna kanta har ka dauka wani abu kake nema annabi take nema masoyin annabi take nema ko da ka kaso annabi dan uwa ka shiga aljanna yanzu yanzu nan awa saboda ni almar'u ma'a man ahabba shine dalili tazo tazo suna takama ala kulli malbasi aba ta dukkan kayan ado ta sha ado tana takama kuma an ce ah, wannan kuke jira ne kuke masoyin annabi Muhammad mace ce ta yi ado ta yi ado ta yi ado ta yi ado a cikin wannan adon da waye ce ai na wane ne ai in yi zai ji daɗi ya ce to aljanna ta yi ado tana takama an tambaye ta ta ce masura annabi take nema to da ka masura annabi shi munna tun a duniya walam yabdi masoyi shi ne shi ibrahim da ya nemi غير ولم يبدي غير المصطفى shi ne shi kaga da jannatin firdaus da jannatin adin da jannatin hulki da wannan aljannatan da yan matan nan masu kyawu da suka yi kaza sai shi duka bana kullum ni almustafa nake nema kawai ba abin da ya dame ni da wani adam da suka yi da wani menene da wasu amma yan mata dubu saba'in da wani dabino da wani garan zinari da wani yan shida da wani menene duka sai yake ballan ba almustafa nake nema wa حبيبه da kuma masoyin da shi wa tijjani ke su kaɗai nake nema ولم يرضى sannan shi ko Ibrahim bai yarda ba في الفردوس da ya je ya shiga cikin jannatin Firdaus دون تقدس koma bayan tsarkakar zuciya da tsarkakar ruhi ni tsarkin ruhi nake nema shine aljanna in dai ruhi na ya samu tsarki to na shiga aljanna zuciya ta yi tsarki ya zama ba komai sai Allah ai shi ne burgiya da wanda aka haɗa shi da 'yan mata da wanda aka haɗa shi da ubangijin 'yan mata waye burgi eh sai an je an kai ka laira an haɗa ka da 'yan mata kuna ta cin dabino kuna cin naman yan shila sai ga tsuntsaye na ta tashi ga girmanin mukallabi kuna ta shaye shaye ga giya ga zuma ga 'yan mata ga wasu kuma a gaban ubangiji ana ta tattaunawa cikin asrar rabbaniya ana ta yin tajalliyatu ga kuma iri iri mala'iku na ta tambayoyi a rasu na ba da amsa waye birni saboda ta shewa ya ce ko ni manzon Allah nake nema ba ba ba ba aljanna ko yan mata ba kuma shi tijan nake nema kuma duka ya samu saboda kan mu ma muna fata Allah ya ba mu shi Allah ya samu samu shi
To za mu dakata lokaci da yi.
akwai tambayoyi da aka kawo amma kafin mu bari tambayoyi bawa Allah yana cewa yana son malam ya mishi ƙarin bayani a cikin tafakkuri da ake yi a wazifa sannan na biyu yana roƙon malam ya mishi addu'a yana fama da ciwon kirji yana son malam ya mishi addu'a ya samu lafiya tambaya na uku yana cewa malam wai an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗan ƙauye ya shigo birni ya shekara arba'in zai waye yana son malami shi ƙarin bayani To, wanda ya aiko da wani tambaya ga
wazifa yana faruwa ne daga sanin abu uku al'ada bu sabiqa al'ada bu layiqa al'ada bu muqarrana sai mutum ya same su zai iya yin wannan kuma sai ya samu izini mutasili zuwa ga tauhidiyya zuwa ga annabi wallahi shi yasa ake so ɗan uwa wurin karɓar dariƙa ka tabbata wanda ka karɓi dariƙa a wurinsa yana da izini sahihi ingantacce zuwa tauhidiyya in ba ka ba za ka zo kai ta kokarin kai huduri abin ya kiwa kana so ka halarto annabi sai ka rika ganin wasu gumaka a gaban ka saboda ba ka da izini mutasili saboda ka yan uwa farko shine wannan abin da zai janyo huduri neman izini sahihi muttasili zuwa ga dukiyani zuwa ga annabi sannan na biyu ya san adabu sadiqa kamun a fito wurin wajifa irin shirin da ake ana so ka sha halal sanda za ka zo wurin wajifa sannan rigar ka ta zama ta halal sannan ka karkaɗe zuciyar ka ya zama babu komai a ciki ka fito da ƙarfi ko sannan ka zo ka zauna kuma akwai adabun lahiya shine ladabban da ake so ka zauna zama irin na sallah kar ka harda kafa ka sha kunu kana hararan mutane a ana so ka zo ka zauna zama irin na sallah ka nazu ka sha turare kuma ka sa kaya mai kyau kayan da kasancewa ko aure zaka je je neman sa mutum zai je neman aure zai sa riga mai kyau amma zai zo muku da sai ga ya zo da kaya tukun wani ma da singile da zai karasa me wannan annabin ya rena ko kuma menene sa ya manta shi tijani zai zo annabi zai zo shi ibrahim zai zo dukkan wannan halarorin baki ɗaya suna wurin saboda haka wannan shi zai janyo masa huduri ya iya gane wannan ya natsu sosai to wani ma ga ne so yake cewa daga kasuwa da tsari zai ko shi sa mukaddamai suka ce in mutum yana aiki na wahala ya sai jallabiya ya rataye a cikin leda a cikin shagon idan ya kare aikinsa yi wanka in ba lokacin wanka ya shafa ruwa a jikinsa sannan ya canza riga ya shafa turare sannan ya zo wurin wani amma ba daɗi ana wani ba ka damu yan uwanka da tsari kuma ga mala'iku ba sa son wani kaga sai sirka kana kusa da shi to da ka wannan shi ke janyo huduri amma a takaice amma akwai kasar da aka yi musamman akan walazimul hudura wasu suna wanda ya wannan tambayar ya nemi balarabe zai ci gaba da waɗannan ladubban baki ɗaya an yi magana da yadda ake yin hudura akwai wanda in ya tashi hudurin ma Allah ke halartarwa baki ɗaya akwai wanda ke halarta manzo Allah akwai wanda ke halarta shi biyan akwai wanda ke halarta shi Ibrahim akwai wanda shehin da ya bashi dariƙa yake halartuwa akwai wanda ba shehin da ya bashi dariƙa bane amma za ka dole shehi ya fado a ransa ko ka sani ko ba ka sani ba murabbin ka ne dan wannan ilimin yana daga cikin ilimin dariƙa wanda kuma ba a cikin magana a kansa ba wallahi za ka iya karɓar dariƙa a wurin mutum ka karɓi wasu abu amma kuma duk abin da ka tashi na Allah sai ka sani ya fado a ransa daga sun manyan shehunan karasa ne da yana jan ka ne a gaiba ba ka sani duk shehun da ka ji ya zo ya tsaya a ranka da yana ma madadi ta hanyar da ba ka sani don dama shehu a ɗari ɗaya ne shehu tijjani ne man ya alhuri ya alhuri wa so da shehu tijjani zai iya turo madadi ta hanyar wani ba shi ya baka komai ba so da ka wannan magana ne to wannan shehu zai masa addu'a ni ma ina fama da ciwon kirji shehu zai mana addu'a duka kada dauka dan kauye wai yan kauye irin wancan eh wadancan din ma dai haka din ne amma ba ɗan kauye haka ake nufi ba kuma wannan hadisin ni ban karanta shi ban taɓa ganin sa amma duk inda ka gana magana ɗan kauye wanda bai gane Allah ba ba ɗan kauyen da ya kai mahajji wanda bai san Allah ba shi ne ainihin ɗan kauye yana bauta Allah yana kallon lafiyita. Billahi yana sauraron kiraya ta kusa yana mafi kazzab. An ce an saukar da manzo Allah ina da ina kare kafare shi shi ma an saukar mai aka ce ya mana na kai shi ina da ina kal aqad fa salli li rabbika wazlak inna shani'aka huwa al ablak wa yumnu muka saukar maka da hankaka kai ba annaba an saukar mai da ina da ina kare kafare mu ne muka saukar maka da hankaka ko da ka kai sallah in za ka yi sallah ka ringa yin zalaka eh kana yin qira'a da tajwidi ba to ko da ka kar mu ya zama irin wannan ana so ka bauta Allah lillahi ko in an ce Allahu akbar ka kawo da komai kawai sai Allah kawai wannan shi waye kuma addu'a shi wajen muna addu'a baki ɗaya duk wani mara lafiya baki ɗaya lafiyar jiki da lafiyar zuciya duka Allah ya bamu to za mu bashi a matsayinsa na khalifar shehu a cikin garin za mu ba shi masa addu'a dan shehu ne kuma khalifar saboda ka za mu kalle shi a wannan martabar ya mana addu'a Allah ya ba mu lafiyar jiki ya ba mu lafiyar zuciya musamman ma ta zuciyar shehu mun fi so ka roƙa mana Allah Allah ya ba mu lafiyar zuciya zuciya mu ta zama ba komai sai Allah a ciki mu daina jin haushin kowa mu daina damuwa da duk abin da zai da wani zai ma mu ji kowa muna son shi inda musulmi
kun gode wa Allah kamar yadda ma'azir ya ba mu hakuri kun yi hakuri dama